أتوا عليك ولم يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين يا رسول الله ga ya musu su jaddun kaisin da su jallas da sauran manyan yahudawa da manyan munafukai manyan munafukan madina su abdullahi bin ubayyin wanda suka cewa mu dai ga kuɗi mun bayar amma ba za ka goge sunanmu daga cikin masu tafiya yaƙi ka ce musu an fi kutsau a naukar han lan yi taƙabbala minkum in ya so ku ba da dukiyarku ko akan kuna so ko akan tilas aka sa ku sau a naukar han lan yi taƙabbala minkum Allah ba zai karɓi dukiyar ya rubuta muku lada ba don ba ku da tsoron Allah inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin ibadar da Allah yake karɓa ta masu tsoron Allah ce ku ba ku da tsoron Allah ku munafukai saboda haka Allah ba zai karɓi sadakar ku ba na taimakon yaƙi wanda kowa in ya bayar zai samu lada ku ba za ku samu lada ba innakum lan yataqabbala minkum saboda me innakum domin ku munafukai kuntum kun zo mutane kauman mutane fasikina wanda kuka fice daga hanyar Allah zai kubanta sifa hudu wanda sune dalilin da ba za a karbi sadakar nasu ba ya faɗi da ya saura.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون abin da ya sa ba za a karɓi sadakarsu a rubuta musu lada na taimakon yaƙi ɗin nan ba an tubbar nafaq illa annam kafaru billahi bi rasulihi tun da yake su munafikai sun riga sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin karɓan ibada imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu imani da Allah babu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadar da aka yi ta a suran ibada Allah ba zai karbe ta ba illa annam kahru billahi rasulihi wala yatuna salata illa wa hum kusali kaman an cewa ubangiji to ai muna ganin suna sallah tare da annabi cikin sahabbai ubangiji yace ba kwa ganin su ne a cikin kasala da kyar suke tashi su yi masu sallan sallah idan sallar ta same su ba kowa ba za su yi ta ba a dole suke yin sallan saboda tsoron kar a ce su kafirai ne a yaƙe su wala ya tuna salata ba za su ba za su zakewa a sallar ba illa wa hunku sali sai a cikin halin suna masu nauyin jiki a cikin kasala suke yin ta a dole dole wala yunfiquna illa hum karihuna wannan dukiyar da suke bayarwa kuwa wanda in annabi ya ce a kawo kuɗi a kawo kuɗi za a je yaƙi man zallazi yuqridullah qardan hasanan lokacin da abubakar ya kawo nasa ya aje usmanu ya kawo nasa ya aje umaru ya kawo nasa ya aje kowa ya kawo nasa cikin nishada su a dole ne sukan kawo nasu su miƙa wala yunfiquna ba sa bada kuɗi illa hum karihun sai akan dole suna dole din ma suna maganganu masu muni a cikin zuciyarsu koko in sun kadaice wa min al-arab man yattakhidhu ma yunfiqu magaraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu samiun alim a cikin su akwai wanda in an ce ya bada kuɗin sai ce kai amma ko kullum dai tara kullum tara ba kai laifin kuma bana cinka tara kullum tara to Allah ya kawo waɗannan su dai wanda suka fi su ƙarfi su tumɓuke wani waɗannan mutane mu samu zaman lafiya Allah ce in dai masu tumɓuke sun zo ma ba annabi da sahabbai za a tumɓuke ba ku munafukan ne za a tumɓuke alaihim da'iratu saw wannan juyi da suke tsammanin ya zo ya samu annabi da sahabbai in ya zo a kansu juyin zai fada ولا ينفقون إلا هم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يا رسول الله كذا كيما ماكي in ka ga na ba su dukiya da yawa na ba su ‘ya'ya da yawa alhali muna faɗa da su amma ni na ni'imta su ga dukiya mai yawa ga ‘ya'ya da yawa kar wannan ya ya ƙayatar da kai koko ya sa maka wani abu a'a kar wannan ya dame ka kar ka ga kyan abin da na ba su na ba su wannan dukiya da ‘ya'ya ne don saboda ya zame musu fitina a duniya ya zame musu azaba a lahira wala tujibka amwaluhum wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي دوك يد أكا باسو ليان دا أكا باسو ما أم باسو ندون تندق دنيا نن أي مس عذابا دسو yana nan kamar zai ci abinci zai kwanta sai a ce ai mota ta ta yi karo ta mutane sun mutu a wata motar kuma an kama kaya an kama kaya kwastam sun kama kaya wannan kayan mun gamu da fashi da makami duk wannan matsalarci hankalin zai na kwanci ya riga ya baccinsa ake kama masa wannan labarai shi kuma ba zai baccin baran nan a kawo wannan tun wannan ba su tashi a kawo wannan hankali ya tashi ya'ya ba lafiya mata ba lafiya dukiya yan fashi da makami kwastam sun kama mota ta yi farin mutane sun mutu haka dai tashin hankali kullum nima yuridullahu yu'azzim bi ahli hadhihi dunya Allah ya ba su dukiyar ne don ya musu azaba da ita a cikin rayuwar duniya wa tazhara anfusuhum kafiruna kuma lokacin da za su fita duniya su fita cikin tashin hankali a fige ran wato a cikin tashin hankali su mutu suna kafirai ba su ji daɗin dukiyar da aka ba su ta duniya ba sannan su je lahira kuma su fara cikin azaba wadda ba ta da iyaka a nan duniya sun zama amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan aiki ya yi yawa wahala ta yi yawa a duniya maimakon mutum ya je lahira shi kenan ya huta da wahalan duniyan nan na aiki a in sun je lahira can ne za su kawo mummunan aiki ma
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون suka rantse da Allah suna ce don Allah kada ku dinga shakkar mu mu fa naku ne kar ku dinga shakkar mu don Allah kar ku dinga shakkar mu mu fa naku ne muna tare da ku kuma hum minkum Allah ta ƙarya suke ba sa tare da ku ba sa tare da ku walakinnahum amma su dai kaumun mutane ne yafraquna masu jin tsoro kada a bayyana su su zama su kafirai ne na fili domin shi munafiki kafiri ne mai tsoro ya ɓoye kafircinsa saboda tsoro shi kuma kafiri kafiri ne bayyananne jarumi komai zai faru ya faru shi kuma munafiki kafiri ne mai tsoro yana ɓoye kafircinsa don kada a yaƙe shi a ɗebe matansa a ɗebe ‘ya'yansa a kashe shi to zai yi sallan nan ya nuna shi musulmi ne amma duk kafirci yana tare da kafirai wa za da kullazi na amanu ƙalu amanna wa za ka rabi ila shayatinihim ƙalu inna ma'akum inna ma nahnu mustajibun lokacin da ya haɗu da musulmi a yi sallah tare a yi maganganun musulunci tare in ya zare jiki ya koma wajen kafare yan uwansa kuma ya rika ba su labarin kada ku yi shakka mu muna tare da ku ne muna zuwa wajen su dinnan saboda ba bakatar da hankali ne mu samu muku labarin su kar ku ɗauke mu muna tare da su ne muna tare da ku in sun je wajen kafirai su je suna tare da kafirai in sun zo wajen musulmi sai suna tare da musulmi muzabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i suna kaiwa da kawowa tsakanin musulmi da kafirai in sun kaɗaita da musulmi su musulmi ne suna ce su na musulmi ne in sun kaɗaita da kafirai su su na kafirai ne ya alifu na billah suna rantsuwa da Allah innahum la minkum wallahi muna tare da ku Allah ce ma hum minkum ba sa tare da ku walakin nan su dai kawun mutane ne yafraquna suna jin tsoro ne kada ku yaƙe su yadda kuke yaƙin mushrikai لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون zaman da suke yi tare da ku zama ne na dole dole lau ya ji duna maljan da za su samu wata mafaka inda za su koma su da matansu da 'ya'yansu zauna lafiya ba za ku gane su balle ku yaƙe su da sun gudu sun bar ku lauji na maljan au magaratin ko kuma waɗansu ah, waɗansu kogwanni waɗansu wurare inda mutum baya iya zuwa inda za su samu wurin su koma wurin su zauna ko su shiga waɗansu kogo inda za su fake su zauna ba za ku gansu balle ku yaƙe su da sun tafi can sun je sun ɓuya maljano magaratin na muddakaran ko ko samu wata mashiga su samu cikin wasu jama'a wanda ba za su gane su ba su ɓuya a ciki wani mashiga inda za su ɓuya su tsira da sun yi haka lawallau ilaihi da sun juya zuwa wurin mafakan nan ko kuma kogo din nan ko kuma shiga wata mashiga ta jama'a su ɓuya din nan da sun yi wajen wahum yajma'una suna gudu kaman dokin da baya jin linzami ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم منا جاء مكدي halayensu daban-daban da maganganunsu muna tona maka asirin munafukai abokan zamanka wa minhum a cikin su man yalmizuka akwai wanda yake raɗanka yana aibata ka fi sadaqati a cikin rabon rabon zakka rabon dukiya ko ganima wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu idan an ba su da yawa su ji daɗi su ji daɗin ka in ko an ba su kaɗan su fushi da kai su ta zagin ka ko ku a rabo bai iso kansu ba su ta fushi da kai su ta zagin ka wa minhum man yalmizuka fi sadaqati da lamzu da hanzu duk wannan rada ne a aibata mutum wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu min haradu in an ba su daga ciki radu hankalin su ya kwanta su yarda da kai su soka wa in lam yuqaw minha in ko ba a ba su ba idahum yaskatuna nan da nan sai su yi fishi suna faɗin miyagun maganganu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman rabiya da aka yi na hunain da aka babba da mutanen makka wasu raƙumi ɗari wani har ya samu raƙumi ɗari uku wajen waɗansu mutanen lansaru kuma akwai wanda ya samu raƙumi goma ko wanda ya kasa haka sai aka samu zilko ya kira yana ce hazir kismatu ma'uri da biha wajhullah wannan rabon da yau ba ina Allah ba wai ba ina Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko in ban yi adalci ba wane ne zai adalci sallallahu alaihi wasallam wa minhum may yalhuzuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idhab yusqadu nan da sai sai fishi da kai in ko mutum ya riga ya fishi da annabi ai ya halaka akan abin duniya ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنا ما دا sun yi halaye irin na muminai tun da suna cikin sahabbai su yi halaye irin na muminai mana wala wannan hum radu ma atuhumullahu wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah ya ba su annabi ya raba ya ba su abin da yasa sunan Allah ya shigo a nan don mutane su gane duk abin da annabi yake cikin izinin Allah yake yin sa a ayar baya ta nuna cewa in ka raba zakka ko ka raba sadaka in ka ba su su ji daɗi in baka ba su ba su yi fishi nan da nan amma nan aka ce wala wannan hum radu ma atihumullahu wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah da manzo suka ba su saboda a ji daɗi a san kowane abu da annabi yake yi da izinin Allah yake yin sa ina cewa Allah wa mutsi wa anal qasim Allah shine mai bayarwa ni mai rabawa ne wala wannan radu ma atihumullahu min fadli wa qalu sayutina Allah wala wannan radu ma atihumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu da dai sun yarda abin da Allah ya ba su annabi ya raba ya ba su suka ji daɗi ba fushi tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallama wa rawana rabbu ma atuhu Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sai shikenan abin da Allah ya ba mu shine rabon mu mun gode mun gode rabon mu kenan wanda Allah ya raba ya ba mu in ko rabo bai iso kansu ba su ce ai wata rana in wani ya zo za mu samu su yarda da ikon Allah cewa Allah ne yayi haka sayutina hasbunallahu Allah ya isan mana shine zai ba mu wata rana zai ba mu wani har ya ishe mu sayutina Allah min fadli wa rasuluhu da sannu wata rana Allah zai sake ba mu da annabinsa za su ba min fadli daga falalarsa wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Allah min fadli wa rasuluhu inna mu ila Allah razibuna kwadayin mu duka mun mai da kwadayin mu zuwa ga Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa to wannan rigingimu duka dai ana jin su na munafukai tsakanin su da annabi duk waɗannan rigingimu idan mun bi sai mu da abu biyu ne kawai ya kawo wannan rigingimu duka rigima ta farko dai akan an naɗa za a naɗa abdullahi mu ubayyin saura kaɗan an gama shi da komai annabi ya zo da ya zo shi kenan sai aka mance da naɗin saboda mutane masu kiyaye masa girmansa fadawansa da shi sai suka zama munafukai maƙiya annabi wai annabi ba su ji daɗin zuwansa ba tun da yake zuwansa ya hana a naɗa musu sarkinsu abdullahi bin ubayyin kaga wannan rigima ta faru kenan akan shugabanci rigima mai bin wannan kuma akan kuɗi manzon Allah ya raba kuɗi ya ba waɗansu da yawa waɗansu ba ba su da yawa ba ko kuma yana rabawa rabo bai iso kan waɗansu ba abin ya zama gaba tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kullum waɗannan abubuwa da harkar girma goyon bayan girman kanka ko ko goyon bayan girman wani wanda kake son a girmama shi ko ko ka samu kuɗin duniya to su suke raba musulmi da addininsa yana sallah amma ya zama munafiki don duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga munafiki sallarsa da sadakansa da ibadunsa duk ba su da wani amfani da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a mai da hankali kullum kada a rika fada cikin irin waɗannan tarko na girma kar ya kai mutum inda zai samu fushin Allah ko neman abin duniya kar ya kai mutum inda zai samu fushin Allah da sun yi haka sun ce sun yarda da abin da Allah ya ba su da annabi abin da ya ba su da sannu Allah zai sake ba su wani ai da sun yi hali irin na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وابن وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله أليم حكيم iyaka dai zakka ba kowane mutum ne za a bashi ba ku zo ku saurari waɗanda Allah ya ba su zakka in ji Allah ɗin abu biyu rabon gado da rabon zakka Allah shi da kansa ya raba domin kada mutane an san halayensu wajen dukiya kada mutane su yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗa da annabi ya rasa rabon lahira amma in an ce ga rabanka an ji Allah faridatan min Allah yankawa ne daga Allah wane in ba kowa a bashi dukkan ko ba kowa ba zai wuce rabi ba wane inda wani ba za a bashi rabi ba rubu'i za a bashi wance in ba kowa za a bata rubu'i inda kowa za a bata sumuni wane a bashi kaza wane a bashi kaza wani ma gashi ya zo ya rasa kamar misalin miji da mace miji da matar su je gadon ɗan ƙyarsu sai a baiwa matar gadon jikanta ɗan ƙyatta uban kuma ubanta ba za a ba shi gado ba uban ƙyar wato uban kakan yaron ba za a ba shi gado ba miji da mace sun zo gado ɗan ƙyarsu ya mutu sai a ɗauki gado a ba kakar uwar uwar yaron da ya mutu amma uban uwar yaron sai ya koma shi ba za a bashi ba rabansa ciki to irin waɗannan duka saboda kada rayuka su tuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle su hallaka an san sha'anin kuɗi yadda yake kuɗi nan da nan yake kai raba masoya kuɗi nan da nan yakan hada makiya su zama masoya yanzu yanzu nan kuɗi suke raba masoya su zama makiyin juna yanzu yanzu nan kuɗi za su hada masoya makiya su zama masoyin juna an san halin su saboda haka Allah ya kakkabe hannun manzon Allah sallallahu alaihi cikin raba gado da raba zakka ya raba da kansa domin kada mutum ya tuhume shi balle ya halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna likulli qaumin fitnatan wa fitnatu ummati almalu kowane jama'a akwai fitnan da Allah ya jarrabe su da ita jarraban da aka jarrabe al'umma ta dukiya yana cewa inna likulli inna likulli qaumin ijlan ya'budunahu wa ijlu wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham ko waɗanne mutane suna da suna da ɗan maraƙin da suke bautawa irin ɗan maraƙin nan na samiri wanda mutanen annabi musa suka ce suna so su bauta masa to ko waɗanne mutane suna da irin wannan ɗan maraƙin da suke bautawa su bar allah to yi ɗan maraƙin mutane na suna ganin allah ba za su bauta masa su bauta ɗan maraƙin shine addinaru wa dirham kuɗi wato shine dinar kuɗi na zinariya dirham kuɗi na azurfa saboda haka ne Allah ya raba dukiya da kansa wajen gado an dai ba shi ya raba ba Allah ya raba dukiyar zakka shi da kansa an dai bai raba ba don kada mutane su tume shi balle su hallaka inna masadaqatu iyakan zakkoki waɗanda za a ba su ga mutum nan guda takwas wanda duk sunansa bai shigo ba za a ba shi ba wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na zo ne ka bani zakka yace ka dakata ka zauna Allah shi da kansa ya raba zakka bai bar annabi ya raba ko wani siddiqi ba shi da kansa ya raba zan kirga sunaye in sunanka ya shigo rabonka ya shigo in sunanka bai shigo ba rabonka ciki inna masadaqatu lil fuqara'i zakka dai farko wanda za a ba cikin mutum takwas lil fuqara'i fakirai fakiri ma'anan fakiri wanda yake da abu amma baya isansa shine fakiri shine fakiri wanda yake da abu amma baya isansa to shine fakiri in ba sadaka fil fuqara'i wal masakini da miskinai miskini shine wanda ba shi da komai bara ma yake yi to anan kullum malamai suna yin jayayya akan fakiri da miskini kowanne ya kawo hujjoji ya kawo ayoyi an ce an mastafina tufakan li masakina ya amna fil bahri fa aradtu an ibaha Allah yana ba mu labarin waɗansu miskinai suna da jirgin ruwa wanda suke yin fatauci da shi a ce miskini ba da komai da kamanta inda yake ta au miskinin za mataraba miskini shine wanda ba da abinci shimfiɗa ma ba da ita ƙasa yake shimfiɗawa mataraba turabu yake shimfiɗawa to an ce fuqara kuma ya yi nasu an tuzu fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yas'alu darban fil ardi yahsibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf fakiran sune wanda ba su da komai ko ba za su je bara ba don mutuncinsu wanda bai san su ba zai tsammana abin da yasa ba sa bara dinnan don suna da shi ne to kowa yana kawo hujja dai inda aka tabbatar dai a mazhabin malikiya fakiri shine wanda ba shi wanda yake da shi amma ba zai ishe shi ba miskini wanda ba shi da shi asalan har yana bara shine miskini to za a ba su zakka su mutum biyun nan inna sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina alaiha da mutanen da aka sa su aikin zakka din su za su je su fidda zakkan dabbobi su koro su dawo da su gari su za su je su yanka dabinai su za su je su ɗauko duk kayan zakka daga waje da masu yankowa da masu koro dabbobi da tokifas masu ajiyewa da masu rabawa to duk dai wanda yake da masu rubutawa to duk wanda yake ma'aikacin zakka ne ba za a lura ba ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi za a ba shi cikin zakka in fuqara ya masakin al'amiyaniya wal muwallafati qulubuhum haka mutanen da suke ba musulmi bane ko ko musulmi ne amma imanin su bayi da ƙarfi amma in an ba su zakkan nan imanin su zai zauna daidai kuma za su jawo wasu mutane da yawa su shiga cikin musulunci ko ko ba musulmi bane amma in ana ba su zakkan nan za su jawo mutane daga cikin mutanen su shiga musulunci kai wannan addini da kyau yake amma wannan addini da kyau yake mutum baka yi masa komai ba baka ba shi komai ba ya dauki dukiyarsa ya baka wa shi yasa ma aka sawa zakkar ɗin sunanta sadaka sadaka wai duk mutumin da ya fidda zakka ya faɗi ya kiya yana da imani amma in bai fidda zakka to bai yi gaskiya yana da imani ba sadaka ɗin nan daga sitku ne aka ɗauko shi ashe yana da gaskiya yana da imani mutumin da bai maka komi ba bai sayar maka komi ba ka ɗebi dukiya ka bashi ka ce saboda Allah ai wannan gaskiya kana da imani sallar ka gaskiya ce للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم da wanda za a jawo hankalinsu a raba zakka a basu don su jawo hankalin ƴan uwansu shiga musulunci وفي الرقاب هو كما ذكرنا أنا فد كدن في فك الرقاب akwai wasu mutane wanda su bayin mutane ne amma suna son addini suna son su yi sallar jama'a kullum bauta ta musu yawa to a je a fanso su su shiga masallaci juma'a ta waje ba kansu su zo mutane masu yin sallar jam'i a fanso su fi fakkin riƙabi kenan saboda haka nan ya so mu canjawa akan lanjaye an koma fa da ana faɗin li li li yanzu an koma fi fi fi domin ni din nan kowanne ana bashi ne kowanne ana bashi ne lahu lahu na tabliki amma waɗannan ba su ake baiwa ba in an fanshi mutum ai ba shi aka baiwa kuɗin ba mai shi aka baiwa kuɗin fi fakkin riƙabi ba lahu ba ne kirhi ne shi aka yi wa amma ba shi aka baiwa ba saboda haka aka yi amfani da shi ba kamar lil fuqara'i wal masakini wal amina aliya wal wal fatikru wa fir riqabi wal gharimina to haka kuma wanda yake bashi ya yi musu yawa bashi ya yi musu yawa din nan ko saboda bacin gonaki ne ko gobara ko ruwa ne ya bata musu abincinsu ko ku a ta wasu hanyoyin biki ne bashi ya hau kansu to za a ba su kuɗi su fanshi kansu su biya wannan bashin da ake bin su aka ce amma a lura in ba ta hanyar sabon Allah suka ɗauki bashin ba in ta hanyar sabon Allah ne ba za a ba su ba to amma in ta hanyar sabon Allah ne mu bazzaranci amma yanzu ya tuba ya zama mutumin kirki amma ana bin sa bashin to za a bashi ya biya wancan bashin da ake bin sa wal mu'allafati qulubun fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi ha ko mayaka fi sabilillahi kowane abu da aka aikata saboda Allah a larabci sunansa fi sabilillahi amma a wannan wuri bai karban kowace fuska sai yaki domin an tafiyar da shi wata hanya ba hanyar yakin ba to guda bakwai din duk da baki da an soke su kenan an ce ba fi sabilillahi bane ba fi sabilillahi za a saya wa mayaka makami za a saya musu dabbobi na hawa za a ba su kuɗin da za su ajiye iyalansu za a ba su kuɗin guzuri za a duk abin da suke bukata na yaƙi za a yi wannan kuɗi na zakka fa fi sabilillahi wa ibn sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke ko da a garin su shi moloniya ne ya zo nan garin kuɗinsa sun yanke babu bankin da yake mu'amala da shi a nan garin bai da wani abokin da ya sani to in aka fitar da zakka sai a bashi ya zo miskini ko da yana da dukiya a garin su fa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wannan yankawa ne fa daga Allah Allah ne ya yanka wannan farilla wanda ba a yi masa gyara cikin aikinsa Allah ne ya yanka wannan ba za a yi masa gyara ba ba za a ƙaro wasu abubuwa ba mutanen da suka ce in ka da zakka za ka biya kuɗin malamin makarantar islamiyya kuskure ne zakka ba ta biyan kuɗin malamin makaranta alhamdulillah billahi da fai'u kenan hanya biyu ga zakka ga ganima sannan hanya ta uku ita ce hanyar haraji na abubuwan da suke shigowa ƙasa da hanyar jizya na harajin waɗanda ba musulmi aka yanka musu haraji to waɗannan kuɗi su za a biya ma'aikata a biya alƙalai a biya mahaddata qur'ani masu karantar da qur'ani da masu karantar da ilimi da kuma waɗanda suke limamai da masu ba da fatawa da ladanai sannan hanya ta hudu ita ce hanyar mutanen da suke mutuwa ba su da magada ko ko magadan ba su cinye kuɗin ba misali mutum ya mutu ya bar ya guda ɗaya kawai a ɗauki rabi a bata sauran ya zama na baitul mali da sauran irin waɗannan to irin waɗannan su kuma su ne ake ake kaiwa asibiti a gina asibiti da irin su sannan a sai magani marasa lafiya a ba marasa lafiya din tsofaffi waɗanda suka tsufa suka kasa neman abinci ana ba su wannan kuɗin to irin waɗannan hanyoyi guda uku to za a sarrafa da su ta kowace hanya ta hanyar fi sabilillahi za ta yarda guda uku nan amma na farko na na na zakka ba yarda sai da hanya guda takwas nan ba yarda a biyu shi wata hanya lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wannan yankawa ne daga Allah wallahi shi Allah alimun masani ne in yayi abinsa ba wurin gyara hakimun gwani ne mai aje kowane abu a wurin ajiyarsa ba wurin gyara in yayi abinsa ba za a yi masa gyara ba
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم yana daga cikin su munafikan da ya Rasulullah mun dinga tona maka asirin su kenan a wannan sura shine wata rana ina zaune da shehu jin jama'a a ɗaki sai wani ya kawo ƙaran wani mutum babba daga cikin mutanenmu mu shehu ya ce wannan mutumin ba muridi na bane ba muridi na bane kowace jama'a ta yawa munafukai sukan shiga ciki su amfani da yawan jama'a kamar shi yasa aka saukar wa annabi da suratul munafiqina a suratu suratu suratu tauba a ƙarshen rayuwar saboda jama'a sun yawa munafukai sun yawa saboda haka wannan mutumin ba muridi na bane kowace jama'a ta yawa munafukai za su je ciki don su su samu riga saboda haka ah, ake tona asirin su anan su ne masu yin kaza su ne masu yin kaza su ne masu faɗin kaza wa minhum alladhina yuzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzunun a cikin su akwai masu cutan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna huwa uzunun suna ce shi mutum ne mai yawan jita jita kowa ya kawo masa magana ya faɗa sai yadda kowa ya kawo masa magana faɗa sai yadda to yanzu irin abin da muke faɗi a nan idan an je an haɗa mu da shi ya za mu to tun da yake bai jita jita ne mu din ma in mun je mun gaya masa mun faɗa ba ai zai jina mu kamar yadda ya ji an ce mun faɗa in mun koma mu ce mun ba mu faɗa ba ai mun zai jina mu bale ma in mun rantse wa min mulladina yuzuna nabiyya yana daga cikin su munafikan yuzuna nabiyya suna cutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna suna cewa uzunun shi mai mai yawan jin maganan mutane duk wanda ya gaya masa magana ji yake yi uluzunu khairin lakum ya rasulullah gaya musu ka ce eh gaskiya ne kai mai ji ne domin kai ka jiwo maganan Allah ka gaya wa duniya lalle kai mai ji ne kai ka ji magana ka ce eh gaskiya ne kai mai ji ne domin kai ka jiwo maganan Allah ka gaya wa duniya lalle kai mai ji ne kai ka ji maganan Allah ka gaya wa duniya amma kai mai jin alheri ne ba mai jin sharri bane kullu khairin lakum kai mai jin alheri ne ba mai jin sharri bane kai ka ji maganan Allah ka gaya wa duniya kuma kana jin dukkan mumini ya faɗa maka maganarsa kana yarda da maganar saboda ba wurin tuhuma bane shi mumini shi ko munafiki iya yi magana za ka yi masa sutura tun da ke dama halinka ne na suturta mutane to sai su yaudaru shi wannan mumini an yarda da maganarsa domin ba abin tuhuma bane munafiki shi ko an masa sutura domin ba a gaya masa ya tona asirin munafikai din ba sai dai in taba irin haka saboda haka kai mai jin alheri ne uznu khairin lakum yuminu billahi ka yi imani da Allah ya rasulullah duk abin da Allah ya faɗa maka ka yarda da shi ka faɗa wa duniya wa yuminu lil mu'minina kuma in mu'mine sun zo sun gaya maka magana kana yarda da abin da suka faɗa da abin don ba wurin tuhuma bane wa rahmatul lil ladzina amanu minkum bari mu gaya muku ba munafukai kadai ba ba sahabbai kadai ba muna gaya wa duniya gaba daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mai jin alheri ne daga Allah ko mai jin maganan mumine ne shi kuma mutum ne wanda Allah ya kawo cikin talikai don ya zama rahama gabaki daya wa umar sallallahu illa rahmatan lil alamin shi rahama ne ga halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam wa rahmatun lil ladzina amanu minkum a wajen umumi saboda shi bil mu'minina ra'ufur rahim ne wajen khususi to wa rahmatul lil ladzina amanu minkum shi rahama ne ga mu'minai daga cikin ku ku jama'a shi kuma rahama ce amma ga dukkan talikai kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk abubuwan da suke faruwa a zamani yanzu dinnan bayan an aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na rahama da suka faru irin wannan sana'o'i da kere-kere da abubuwa da suke bayyana iri-iri dinnan. wasu su bayyana hannun musulmi wasu su bayyana hannun waɗanda ba musulmi ba ai zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo irin waɗannan abubuwa ana yin jiragen sama ana yin telefon ana yin hawan aboki salula ana yin abubuwa masu ban mamaki kwamfuta da ko menene to annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa ne ya hura wa duniya wani irin ruhi na ilimi saboda su gaji ubansu annabi adam annabi adam uban kowa ne uban musulmi ne uban kafiri ne saboda haka ilimin da ya karanta wajen Allah ‘ya'yan sun gada in ya zama na addini to ya zama na muminai in ya zama na duniya da lahira ya zama na kowa da kowa duk wanda ya shiga yayi arrahmanu allama alqur'ana na addini kenan khalaqal insana allamahu albayana na komai da komai kenan saboda dan adam ya zama magajin adamu yayi komai amma annabi sai ya zo ya hura rai sai ya zo zamanin sa ya zo ya hura rai tukun abin yayi komi shirye-shiryenka a gidanka ka yi wayarin ka gama amma babu lantarki a ko ina ko ka kunna ba zai kama ba amma in lantarkin yana wani waje yana ci to da ka kunna sai ya kama to annabi ne yazo ya hura wa duniya rayuwa saboda haka kowane abu ya canja yanzu aka samu rahama kana bacci kana tafiya kana kwance ana maka aiki kowane abu ya fita cikin yadda aka saba ya koma cikin rahama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan zamani yadda aka forewa annabi Sulaimanu shedanu suna masa ayyuka iri-iri haka Allah ya forewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedanun nasara suna mana ayyuka iri-iri duk abubuwan mamakin nan su suke aikatawa idan ka ce ai muna biyan su kuɗi ne sai mu ce kuɗin kai ne ka yi su kuɗin ma ba su ne suka yi ba ai kuɗin da kake biyan su ma su ne suka yi kuɗin ba kai ne kai ba saboda haka su dai sun zama ma'aikata ne wacce ya dina kulla banna ina rawat wa akharina muqarrarina fil asfar hadha qa'una fa min bi ghairi hisab saboda haka ne shi manzo Allah rahama ne ga dukkan talikai ammatan rahama ce khassa ta lahira ga mu'minai wa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yuzuna rasulallahi amma ana sanar da mutanen da suke cutan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa shi mai yawan jita-jita ne koko shi yana raba yana raba zakka baya ba waɗansu ne koko yana yin kaza yana yin kaza suna aibata wanda babu inda aibi yake taba jikinsa to lahum azabun alimun Allah ya shirya musu azaba mai radadi tana jiran su in sun mutu يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم sukan zo gaban ku su rantse da Allah akan abin da suka faɗa ce wallahi ba su faɗa ba manzo Allah yana zaune da jama'a a can yakin tabukan sai ya ce ku dakata kaɗan akwai wani mutum mai fiska mai kama kaza mai bakin ido zai zo nan kar kowa ya masa magana shikenan sai ko ya zo da ya zo ya zauna sai annabi ce me ne maka kai da mutane kuke ta zagi na me ne maka kai da mutane kuke ta zagi na ta wallahi sai ya tashi maza ya kira mutanen ku zo ga abin da aka ce don Allah cikin kuwa ne ya zage shi mu ba mu zage ka wallahi tallahi mu ba zage wallahi tallahi mu ba zage ka ba wallahi tallahi mu ba zage ka ba duka da rantsuwan ƙarya kamar yadda zai zo gaba kuma ana cikin tafiya waɗansu can gaba suna suna raɗan manzon Allah a gaba manzon Allah yadda jama'a suna yana baya sai ce ku tsayar min da waɗancan mutane aka tsaye da su manzon Allah ya ce me ne ku ke zagi na me ne ku ke zagi na suka ce wallahi ba zagi bane mu dai muna faɗin magana ne kawai don saboda yanke hanyar tafiya abinda muke faɗin ai ba zagi bane kaza kaza ne kaza kaza ne kaza to kaza kaza ni din Allah ne ya zama abun wasa ko ni din ko ayoyin Allah kamar yadda zai zo gaba yalifuna billahi lakum liyurdukum za su rantse muku da Allah don ku yarda ku tashe abin da aka faɗi ashe jita jita ne ba gaskiya bane liyurdukum don don su yarda da ku wallahi wa rasulu haqqu an yurduhu ai mutumin da yake da in kanu mu'minina da su mu'minai ne na gaskiya ai ba yardan mutane za su nema ba yardan Allah da yardan manzonsa shi idan mutum an masa ƙarya ya faɗi kaza Allah ya sani bai faɗa ba an masa karyar ya aikata kaza Allah ya sani bai aikata ba don duk mutane sun taru sun zage ka sai me ba komi wata muna magana da wani mutum akan irin waɗannan halaye na zage-zagen mutane da ake yi sai ya bani shawaran ga yadda za ka yi nace shi ina tambayanka ran da fa aka shiga gidan sayyidina usmanu aka yanka shi an rubuta samari sun rubuta masa laifuka goma sha tara ne suka ce wa'annan laifuka saboda haka ya zama ya ridda aka shiga yanka shi aka yanka shi a gidansa shin yanzu akan ya riddan muke ne ko akan radiyallahu anhu muke a to maganan mutane ai maganan banza ne tsakaninka da Allah kawai zaka gyara karka karka damu da mutane ko su yabe ka ko su zage ka ba su da aljanna da za su saka in sun yabe ka ba su da wutar da za su saka in sun zage ka kai dai ka nemi gyara tsakaninka da Allah shi Allah ya sa abin da yake boye da abin da yake bayyane inna ya rahmu sirra wa akhfa inna ya rahmu jahra ma yakhfa saboda haka kowa ya nemi yardan Allah da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yardan mutane wani abu ne daban in Allah ya hada ka jarraba da su in Allah ya yarda da kai ya nuna wa mutane ma su yarda da kai kamar yadda yake faruwa zuwa ga shugabanninmu waliyai bayin Allah wannan ko wani abu ne daban in Allah ya jarrabe ka ya nuna mutane kai mugun mutum ne amma shi Allah ya san kai ba mugun mutum bane karka damu akwai wani daga cikin waliyan Allah wanda yake jin hatibi sai ya ji an ce masa ya abda su'in law azhartu masawiyaka lin-nasi larajamuka bil hijara yace ya rabbi la taf'al yace ya mugun bawa mutane suna gaya maka kai mutumin kirki ne bawa na ne mutumin kirki yanzu da na tona asirinka mutane sai su dinga binka suna ta jajjefe ka da duwatsu yace Allah kar ka yi haka idan ka yi haka wallahi zan gaya mutane yalwar rahmar ka ba za su ƙara yin sallah ba saboda yalwar rahmar nan dan akar ka faɗa kar ka warce to kai ma kar ka faɗa kada ne miyar da tsakaninka da Allah ne miyar da tsakaninka da Allah kar ka damu da mutane amma kuma kar ka cuce su kar ka cuce su ka nemi tsakaninka shi musulunci farkon sallah da ƙarshen sallah nan musulunci yake farkon sallah Allahu akbar Allah ya fi maka komi idan ka bauta Allah ka gama Allah ce to na yadda da na yadda da nawa ya tsakaninka da bayina ke tsakanin babban bawan ka da shi ne annabi Muhammad at-tayyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salatu assalamu alayka ayyuhan nabiy zan zauna da shi lafiya zan girma shi zan masa salati da salami to kai kanka fa ya zaka yi da kanka zaka haramta kanka abinda na halatta zaka halakar da kanka domin na ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima na ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sai ce assalamu alayna ni ma zan kiyaye kaina yadda ka umurce ni to sauran bayina wanda ba nai Muhammadu fa sauran annabawa da sahabbai da waliyai su ba su ma zan zauna su lafiya kowa zan bashi haƙƙin sa wa ala ibadillahi salihina ce to naji to sauran wanda ba salihan ba fa ya zaka yi da su sai kuma assalamu alaikum assalamu alaikum kowa da kowa da mutumin kirkin da mutumin banza kowa assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ce to shikenan yanzu kam na tabbata duk ladan da ka tara a wurina zaka je ka samu a lahira amma da ka aikata aikin lada ka je ka zagi sahabbai ko ka zagi waliyai ko ka zagi bayin Allah ko ka zagi sauran mutanen duniya wanda ba su maka komi ba to in suka yi karan ka zan biya baki da ladanka ka shiga wuta saboda haka musulunci a tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah Allahu akbar ba ruwanka da komai sai Allah ƙarshen sallah kuma tsakaninka da kowa da mutumin kirki da mutumin banza assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau lafiya lau to wannan shi ya kamata musulmi ya kiyaye addinin sa abinda ka samu ka kiyaye kanka don kar biya bashi da ladanka yu'minu billahi wa rahmatullahi wa minkum wallazina yuzuna rasulallahi lahum azabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'mina in imanin su na gaskiya ne to yardan Allah za su nema da manzon Allah ba yardan sauran jama'an mutane ba alam ya'lamu an يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ولن منافقين شم بسسان annahu man yuhadi Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama ba ba san duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah ba duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah wato ka bar Allah da annabi a gefe da a haddi daya kai ka koma gefe da haddi da shaka ga hu kenan ka ka kama naka hanya daban ka bar annabi da Allah hanyar su daban to duk wanda ya zama haka fa anna lahu nar jahannama an shirya masa wutan jahannama wani shaƙiƙin rasula min badi ma ta bayyana lahu hude ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولي نسله جهنم وساء المسيرة duk wanda ya saki hanyar Allah ya saki hanyar annabi ya yanki hanyarsa daban komai yawan jama'a da suke tare da shi fa annar hunar jahannama an shirya masa wutan jahannama khalidan fiya zai kuma ba shiga zai ya dade ya fito ba a'a dawama zai yi inda ya sabani ya kai shi ga kafirci amma in sabanin bai wuce sabo ba Allah ya kiyaye to shiga zai yi a ɗiba masa shekaru da zai yi a wanke shi a komar da shi aljanna saboda samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ceton bayin Allah ko ceton waɗansu surori na alqur'ani alam yaram anna man yuhadi wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha duk wanda yake saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aibata manzon Allah fa anna lahu nar jahannama an shiya masa wutan jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wannan wuta zalika saba wa Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai mutum ga kafirci ya shiga wuta ya dawwama har abada din nan zalika wannan abu shine al-khizyul azim babban kunya kenan wanda ba kunya kamar sa يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون duk da haka kullum suna jin tsoro suna cikin jin tsoro kada a saukar da wata sura ta tona musu asiri abinda suke jin tsoro kullum kenan ya zallu munafiquna munafikai suna jin tsoro an tunazzala alaihim suratun a saukar musu da wata sura nabbihum bima fi qulubihim wanda za ta zo ta yi bayanin abinda suka faɗa da abinda ma ba su faɗa ba yana cikin zuciyarsu ba su faɗa ba ma surar ta zo ta yi ta bayanin abin da suke aikatawa kullum suna cikin jin tsoron wannan ulista hazi'u ya zuru munafiquna an tanzala alayhim suratun tabiyyuhi qulubihim ulista hazi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun qul ga ya musu ya rasulullahi kun mai da ni abun wargi ko domin suna cewa raƙon manzo Allah ya bata sai ta je a nemo aka je ana nema ana nema sai waɗansu munafikai ce ba ya ce ina jin maganar Allah ba to Allah ba zai gaya masa inda raƙumin sai ba sai ya tura mutane su je su je su nemo raƙumi mai magana da Allah kenan to kaga wannan duka raɗa ne amma Allah sai ya gaya wa manzon Allah abubuwan duk da suke faɗi sai ce eh gaskiya ana magana da Allah a je bishiya kaza za a samu raƙumi ya zalil munafiquna anta zalim suratun tunabbi bima fi qulubihim qul kace musu istahzi'u ku tawargi dai ku tawargi dai to wannan umurni istahzi'u dinnan kamar Allah ne ya ba da umarni ku dai ku dinga wasa ku mai da annabi abin wasa dai to inna Allah la ya'mur bil fahsha'i Allah baya umarni da ayi mummunan abu to amma nan ana kiransa da larabci amru tahdidin wato umarni ne na ban tsoro kamar wani mutum ne wani mutum ya daki yaro yaron yana kuka waye buge ka ita wane ki kirawo shi zo me ya maka dake shi ya yi shiru to buge shi gani ya buge shi ake so ina ce an hana shi ne to shi ne istazin irin wannan istazin to ku je ku yi ta wasa dai kamar imalu ma shi to ku aikata abin da ga dama to za ku gamu da azaba kenan manansa istazi'u inna Allah fi Allah mukurjin zai fitar da mata garuna duk abin da kuke jin tsoron Allah zai fito da shi a fili kowa ya gane ku ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم da za ka tambaye su mene muku ke kuka ce mini kaza kaza kaza kaza annabi ya gaya musu duk abubuwan da suka faɗa boye sai su ce wallahi wallahi ba wai saboda mun rena ka bane ya rasulullahi ba saboda muna rage darajar ka bane wallahi magana ne kawai muke yi na wasa don saboda mu rage tsawon hanya yace to Allah ne ya zama abun wasa da ni annabinsa da ayoyinsa shikenan wanda ya mai da Allah bin wasa ya mai da annabi abun wasa ya mai da Allah abun wasa ya zama kafiri to a wannan wuri abubuwan da suke faruwa a zamani mutane su ji tsoro wato mai da annabi sallallahu alaihi wasallam a mai da shi abun wasa ko ayoyin Allah ko ko Allah da kansa to kar ai kar ai kar a sake a rika waɗannan abubuwa su jawo mutum abin da ba shi da kyau misali abubuwan da suke faruwa ka ji waɗansu mutane suna kwaikwayon masu zikiri mutane su taru shimfiɗa kyalle sun ce Allah Allah Allah to su da kan sun shimfiɗa kyalle sun ta suna ce Allah dinnan ba da wasa suke yi ba amma kai mai kwaikwayon su fa da wasa kai shin Allah ne ya zama abin wasa waɗannan mutane wai salatul fati wata wata tsohuwa ce a Morocco sunan ta fati ita ce wa cewa wannan salatin to kaga wannan duk an yi wasa da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to dariƙa in an zage ta tunda akwai a'udhu billahi minash shaitani rajim akwai bismillahir rahmanir rahim akwai fatiha a ciki akwai allahumma salli allahumma sunan Allah ne akwai la ilaha illallah a ciki to duk wannan abu zai koma an yi wasa da Allah da annabi da da da da su da ayoyin Allah din akwai yana cewa wai masu wazifa in suna wazifa wai sun shi firgillin nan wa annabi zai zo ya zauna akan kyallen to idan sun soma ka je ka daga kyallen in ka daga kyallen ka ji nauyi to ya zo to irin wannan duka wasa ne wasa ne idan shugaban kasa zai zo filin airport ba ana shimfiɗa jan wani abu ba ko ba shimfiɗawa don me don girmamawa ko in za je hotel ana cin abinci ba ana shimfiɗa wani kyalle fari akan tebur ba kamun asa abinci don me ina ce don mashaɗantar da rai kenan to shi kuma zikiri haka yake haka zikiri yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza marantum bi riyadil jannati farta'u wa ma riyadul janna fa alhiqu dhikr in kun bi ta dausayin aljanna ana kiwo ku zauna ai kiwon da ku menene dausayin aljanna yace inda aka yi fage fage ana zikirin Allah to wannan duka a daina wasa da abubuwan da suka shafi Allah duka komai ya shafi Allah kai ya fi karfin ka musulmi in yayi maka dadi kai in bai maka dadi ba ka kame bakin ka shiru abin ka ba ruwanka shine zaman lafiya saboda ka kiyaye addinin ka kar ka faɗi magana manzo Allah ce mutum yakan faɗi magana yana ganin ta da sauki sai ta jefa cikin jahannama yakan faɗi magana yana ganin ta kamar da sauki sai masa hanyar shiga aljanna to a nemi hanyoyin shiga aljanna din maimakon a nemi hanyoyin wasa da sunan Allah da sunan manzon Allah da ayoyin alqur'ani kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah ne kuka mai da shi abun wasa annabi din ne kuka mai da shi abun wasa ayoyin Allah ne kuka mai da su abun wasa la ta'tadiru qad kawartum ba'da imanikum babu wani hamzarin da za ku kawo kurin da kawai lokacin da ku zagi mummunan magana game da annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai ko ayoyin Allah ko annabi Muhammadu kuna musulmi ne kun yi sallah amma da ku faɗi wannan shikenan ridda ta zo Allah kiyaye da za ka dace.
Muna so mana ya mana bayani kan masjidin dirar.
Masjidin dirari wannan sura za a samu masjidin dirari sai mun zo wurin insha Allah yana bin ma hankali zai ji masjidin dirari yanzu nan sura akwai masjidin dirari.
Daga Abdul Baba Birema a madadin matasan Beach Island Ibi nake miƙa gaisuwar mu ta fatan alheri a gare ka bisa fahimtar da kake wa musulmin duniya da na ƙasar nan baki da Allah saka maka da alheri. Na ji wani malami ya ce wa dole cewa alkur'ani mai tsarki sai dai a ce mai girma za a tambayar da aiki alkur'ani mai girman ne ko mai tsarkin ne shi ne inna hula kitabun aziz inna hula qur'anun karim qur'anun majid duk da suna yin sa ne mai girma ne mai tsarkin ne kuma in mutum ya ce ba mai tsarki ba ne ya ridda in mutum ya ce ba mai tsarki bane ya ridda in mutum ya ce ba mai girma bane ya ridda saboda haka duk sunayensa ne
ina roƙuwa ya mana addu'a ga wani dan uwana dan uwana mu mai suna Alhaji Muhammadu Sani wanda ya uwar shi ta yi hatsari a kan hanyar Abuja ta rasu shi kuma ya tafi wajen ta'aziyar ta shi ma ya hatsari ya rasu Allah ji kan musulmi ita gaba ke da duk musulmi suka da Allah jikan su Allah ya fara iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da Allah saka su da wani Allah jikan su Allah cikin musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansu Allah ya mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana lafiya masu neman addu'ar mu Allah ya biya bukatun su abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya biya bukatun mu gabaki daya Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya karya nasara masu mugun nufi wa Najeriya dukkan kafirin da suke mugun nufi wa Najeriya Allah ya karya su duk masu mugun nufi wa Najeriya ko masu mugun nufi wa musulunci Allah ya karya su Allah ya sa mu zauna lafiya addinin mu bunƙasa ƙasar mu ta zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'amrida wal qadim lima sabaqa nafi haqqi haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم